akwai kuma kashin da ko an tambaye ka kace Allah ne ya sani kun ga ashe zama malami ba karamin aiki ba ne shi yasa dole suka yi rubutu akan yadda ake zama malami sai su ta faɗan wasu sai su zurfafa su kawo abubuwan da ma watakila ma ba za su dan yanzu ranar da nake karanta wani malami da ya faɗi ka'idodin zama malami da na duba sai na ga anya kuma yanzu akwai malami a duniya yadda suka faɗi yadda ake zama malami sai kaga anya ma ku akwai a duniya duk faɗa ɗaliban ilimi ne duka duk da kuke cewa malamai malamai da kuke cewa duk faɗa ɗaliban ilimi ne mafi yau duk ɗaliban ilimi ne zama malami fa ba ƙaramin aiki ba ne akwai wani malami wajen shekara ashirin ya ce mana ai wanda ya iya mas'ala dubu ya cancanci a ce masa malami mu mu fahimci da ya ce wanda ya iya ba iyawan yana nufin aje a haddato mas'ala dubu ba muka ce a ta wani a shekara ba mutum zai iya zama malami idan ka ɗauki kullum mas'ala uku ka haddace kullum kana haddace mas'ala uku a shekara za ka haddace mas'ala dubu yake na ka zama malami sai ce ba ka ake nufi ba wanda zai iya ba da fatawa akan mas'ala dubu ba tare da ya dogara da wani ba shi ya istinbadi yanzu yanzu muka ce a to wannan kuma ai ba wannan ai mujtahidai kenan wannan za ka ce mujtahidai za ka ce mujtahidai za ka ce wannan ai daban ne tuna dama ai sun ce akwai alim ko akwai muta'allim akwai mujtahid ko akwai muqallid ko akwai kuma mufti mufti akwai fangwa fatawa muallim mai koyarwa muta'allim mai koyo mufti mai bada fatawa mujtahid mai ciro hukunce-hukunce daga alkur'ani da hadisi daga maganganun malamai tunda ai yadda za a ciro hukuncin ma suka ce akwai abubuwa guda 21 to daga cikinsu ake ciro hukunci sai suka ce 21 duka suna komawa zuwa ga alkur'ani shi kuma alkur'ani yana tabbatar da sunna ita kuma sunna tana tabbatar da ijma'i shi kuma ijma'i yana tabbatar da qiyasi sai zama abu hudu kenan a cikin su za a ciro hukunce hukunci a ciro daga alkur'ani in kana da wayewa kana da ilimin alkur'ani suka ce to shi kuma alkur'ani alkur'ani mai girma wannan littafin na Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ƙara rayuwarka kan baka ma shiga wani lungun ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sannan wani abin da Qur'ani ya faɗa a suratul Baqara can bayanin sa yana cikin suratul Nas wani abin da kaji a Fatiha a cikin Fatiha ka karanta shi amma ƙarin bayani a kansa yana can wata sura sai ka zo can nasu zaka gani yanzu maliki yaumiddin maliki yaumiddin me kenan fasara maliki maliki yaumiddin me fasararsa me mulkin ranar sakamako maliki maliki maliki me alif da mara alif maliki mamallaki maliki fa maliki mamallaki maliki mai mulki akwai banci tsakanin mallaka da mulki za ka iya mulkin abu baka mallake shi ba kuma za ka iya mallaka abu baka mulkinsa yanzu misali ai gombe tana da gwamna to shi ya mallaki mutanen gombe shi ya mallaki duk kasuwannin gombe shi ya mallaki duk gidajen gombe shi ya mallaki duk arzikin gombe amma me shi mai mulki amma ba za a ce tunda yana mulki duk abu da ke ƙarshen mulkinsa kuma mallakarsa ba ne ko akwai mallaka yanzu mai wayan nan ai shi ya mallaki wayarsa wannan wayar mallakarsa ce tasa ce zai iya sata a zai iya ɗauka tafi da ita saboda me ya mallaki wannan wayar amma ko baya mulki a garin ai mallaka da mulki sai Allah ya karɓe su gaba ɗaya ce to da mallaka da mulki nasa ne shi kaɗai to sai ayoyi guda biyu suka fassara maka eh limanil mulkul yau limanil mulk al yau wake da mulki yau sai ce lillahi al wahid al qahhar wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmud yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a kaga mallaka la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah to kaga alqur'ani shi yake ba mutum alqur'ani da sunna da ijma'i sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita take fassara rayuwarsa gaba ɗaya shekara 23 nan to ita take fassara alqur'ani dan annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da yayi wanda baya cikin alqur'ani duk abin da yana cikin alqur'ani ko qarara ko da ishara ko da istinbadi ko da nuni duka alqur'ani ne ittabi ma uhiya ilayka min rabbika saka sai aka ce sunna akwai sunna kashi uku ce akwai sunna al-mu'ayyida lima fil qur'an akwai sunna al-mubayyina lima fil qur'an akwai sunna al-mustaqilla da haka ashe malanta shine alqur'ani da sunna da ijma'i da sanin yadda za a istinbadi to ba za a iya yankewa cewa yaushe mutum yake zama malami ba saboda malanta ya dangana ga me ka sani kuma ya dangana a ina kake kuma ya dangana ga me kake yi yanzu wani a wani garin babban malami ne amma yanzu wani garin kuma babban jahili ne saboda mai ido ɗaya a cikin makafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya takaita malantar akan duk abin da ka sani ka sanar da shi za a kira ka malami yace ballighu anni walau ayatan wa haddithu an bani isra'ila wala haraj ballighu anni walau aya a cikin wannan akwai sakonni uku tashrif taklif taqlil tashrif taqlil taysir ballighu wannan ne taklif an ɗora maka nauyi an baka umarni balligu ka isar da saƙo daga gare ni ka isar da saƙo sai ka ce saƙon wa sai ce nawa kaga tashrif guda nawa zan isa ce walau aya walau jimla sai kai yi hadisin innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa ka san ma'anarsa ka san fa'idodinsa ka san hanyoyinsa ka san abin da yake koyarwa to ka zama malami akan wannan hadisin sai ka je ka ta koyar da shi in an tambaye ka hadisi na gaba sai ka ce abu mu yi nan ba wannan shine da haka ake yin malanta kakka tsallaka abin da baka sani ba kak kuma ka ɓoye abin da ka shina kak kuma ka faɗi abin da baka sani ba to da haka in ka shekaru a haka kana koya kana koyarwa kana cewa Allahu a'lamu dan har Imam Mali ya ƙara rayuwarsa yana cewa Allahu a'lamu dan wasu na ɗauka malami sai ka iya komai wanda kaji ya ce ya iya komai in kana yau mahaukata ka saka shi a ciki wanda kaji kaji ya ce ya san komai haka kawai ka ce ka san komai ko mutum da shi kirji ya ce ba komai ko babu duk malami ba zai ce maka babu ba sai dai ce a iya sani na saboda iya saninka zai iya nuna maka babu wanda ya fi ka sani sai ga akwai amma utitu min al-ilmi illa qalila so da haka malami ana sanya siffatu da siffofi guda hudu na farko al-ikhlas ka zamo komai kai dan Allah na biyu at-tawadu ka zama mai kankan da kai kakka bari ilimin kai sa maka girman kai ko ya sa maka jiji da kai ko ya sa maka ka'isa ko ka dinga ganin kanka kafi kowa da kai haka ilimi ya halaka ka na uku la adari la a'lamu Allahu a'lamu ka saba bakinka da la adari kada ka dauka dan ka zauna ka sa majalisi kana karantawa ko ana maka fatawa kana amsawa ka dauka kowace irin fatawa sai ka amsa ko komai aka tambaye ka sai ka ce ko komai aka faɗa sai ka bada amsa ba haka ake ba ka saba bakinka da Allahu a'lamu ban dama in bincika ban dama in sani sannan ka ci gaba da neman sani har ƙarshen rayuwarka kakka kai wani gurin da zaka ce mun tsaya daga nan mun cika malamai mun isa malamai to haka zaka yi ta tafiya da waɗannan ake zama malami to me ke kawo sabani tsakanin malamai akwai sabanin da kai ma ka katarar da shi ba ka da iko akwai kaulin da tun daga zamanin annabi alaihi salatu wassalam har sahabbai har yau kwaya ɗaya ne wanda da ya mai da shi biyu to an san ba malami bane Allah ɗaya ne sai wani zo ce biyu ne za a da maganar sa annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah shi ya aiko ya zama rahama ga kowa da kowa wanda ya faɗa aka sun haka za a karɓa alqur'ani maganar Allah ne daga farkonsa har ƙarshe ba a canza shi ba ba a jirkita shi ba ba a ƙara wani abu ba ba a rage wani abu ba yadda Allah ya saukar da shi haka yake har yau sai wani in faɗi ya haka in waje faɗi haka haka za a karɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne masu girma ne masu daraja ne sai dai wasu daga cikin sun fi wasu daraja wasu sun fi wasu girma amma su ba ma'asumai bane abinda ake rotuwa daga gare su kashi uku ne akwai wanda duk sun haɗu a kai su ma ba su da saɓani akwai wanda suka yi saɓani aka samu ƙauli biyu sai mu duba ƙaulin da ya fi rinjaye mu ɗauka ma'aja ɗaya akwai wanda su suka yi shiru ba su ce ƙala ba daga yanzu sabon abu ne daga yau to sai mu duba mu ga malaman zamani mai suka fitar akan wannan matsalar yanzu misali bankin jini da bankin mani da bankin me nono akwai shi a baya ba a yin bankin jini ko aka jininsa a rarrata mai bukatar jini ya zo ya ɗauka ba ana bankin mani a ce kai ku nawa ne a gidanku ka ce mu hudu ne amma uku sun mutu saurani a ce to don ku kare bari a tatso manin ka ajiye za ka tafi yaƙi in ka mutu sai a ɗauki manin naka sai a samu wata sai ta samu wani sai a haɗe sai a sake haifar da irinka ana yin wannan akwai bankin nono za a haifi wani sai babarsa ta mutu bata bashi nono ba to in mace tana da nono da yawa sai ta je a tatsa sai a ajiye in an haifi yaro yana buƙatar nono sai a je ga sunan mai nonon ga garinta ga kalar nonon ga waye ga waye sai a ɗauka a ba wannan yaro sai a sayar da shi wannan nonon da aka zo malamai da wannan matsalar guda uku sai suka ce ta jinin ne mun yarda da ita saboda jini baya canza aƙidar mai shi an aka ɗauki jinin mata aka sawa miji ko aka ɗauki namiji aka sawa mata ko aka ɗauki na uba aka sawa ɗa ko aka ɗauki na ɗa aka sawa ɗa ko aka ɗauki na kafiri aka sawa musulmi ko na musulmi aka sa kafiri zai canza hukunci yanzu aka ɗauko jinin kafiri aka sa mai ka daina sallah kuma aka ɗebi jinin ka aka sawa kafiri sai kama sallah ba shi da hukunci sai suka ce to ai bankin jini mun yadda na nono fa suka ce a muna da hukunci a nono duk wanda ya sha nonon wata babu aure tsakaninsu don haka ta ƙaƙa za mu gane waye sha nonon waye sha nononta waye ta nononta a cikin al'umma idan kawai aka ɗauko jariri aka ba shi nono wata ran neman aure kai shi gidan bai san ya sha nononta bai je ya aure ta sai daga baya aka gano bayan sun yaya an shiga rigima da aka ba mu yadda a yi bankin nono ba a ƙasashen musulmi amma mun yadda a yi bankin jini na manifa suka ce shi ma ba mu yadda ba ba mu yadda ba saboda ba mu yadda babu aure tsakanin hajiya da alhaji ba a ji a ɗauko maniyin wani ƙato a zo a saka wa alhaji da kwanta a hajiya da kwanta a haifar da ɗa a ce wannan ɗan ɗan hajiya ne a gurin mu musulunci mu yadda ba ɗan shege ne saboda ubansa mai maniyin da kuma ita hajiya babu aure tsakaninsu suka ce ba za a yi wani wani a ƙasar musulmi ba haka wannan matsala ba sai ka tafi neman ta a wajen magabata ba sabuwar matsala ce ta faru tsakanin al'umma kowa sai ba da ra'ayinsa sai ba da fahimtarsa sai bayar da mahangarsa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhuna kathirun minan nas to babban abin da kaga malamai asali suna sabani kuma har duniya ta tashi ba za ta da sabani ba kuma duk yadda ka kai ga matsalar ka ba za ka iya kawar da sabani ba amma sabani kala biyu ne akwai sabanin da haka yake akwai sabanin da son zuciya ne haifar da shi to shi wanda yake din akwai tabad saɓanin cin karo akwai saɓani na tanawo anwa ne abubuwa ne suka zo kala-kala sai wannan yake wannan wannan yake wannan wannan yake wannan ba za a ce an yi saɓani ba yanzu kiran sallah kala nawa ne ikama kala nawa ce tasbihi a cikin ruku'u da cikin sujada kala kala nawa ne nafilfili kala nawa ne to awwal da yake da kala kala a musulunci azkar kala kala ne to ba za a ce wanda ya wannan kala da wanda ya kala sun saba ba sai dai a ce kowa ya dauki wata kala a cikin kalolin wannan shine sabani na tanawo sabani na tabad mafi yawa sabanin da zai zo ya ci karo ne tsakanin ayi halal ne a bari haram ne to shi ma a ƙarƙashin wannan akwai saɓanin da ba za ka iya kawo da shi ba mu ɗauki misalin abu biyu matsalar hoto a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kyamara mai ɗaukar hoto abin da ake amfani da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine zanawa da sassaƙawa ko zanawa da sassaƙawa su ake amfani da su to sai kyamara ta zo ake ɗaukar hoto sai aka kawo malamai ya hukuncin wannan hoton da ake ɗauka da kyamara wasu malamai suka ce a wannan irin wancan ne irin na sassaƙawa ne da irin na zanawa da aka shi ma haramun ne aka ce to yanzu ya za a yi wannan fatawa ta ku a sauke ta a ƙasa tunda fatawa daban aiki da fatawa daban ya za mu mu sauke fatawa ku a ƙasa suka ce kamar yaya suka ce akwai hotuna guda arba'in da biyar da muke son ku yi mana fatawa a kansu hoto na farko wanda yake jikin kuɗi na biyu passport na na uku kaza na uku na koyan ilimi na ɗalibai aka yi ta ka suka ce a to akwai na larura akwai na larura to sai wasu kuma suka ce a'a ai wannan kwata-kwata ba ma ya cikin irin na da ba ma ya ciki saboda wannan kwaikwayon na Allah ne wannan kuma na Allah ne aka ɗauka yanzu ka tsaya a gabana ne haka wannan ɗin da aka ɗauko nawa aka ɗauko inuwan na Allah aka ɗauka suka ce kamar ka sa madubi ne sai ka ga fuskarka ga na Allah ya fito a jikin madubi to madubin ne sai aka riƙe inuwar madubin sai ya zama an dawo da ita ana ganin ta zan haka na Allah ake kallo ba Allah ka kwakwaya ba shi ko wancan mai taswir na Allah ya kalla da idansa ya rubuta na Allah ya kwaikwayi na Allah shi kuma wannan na Allah ya dauko sai aka samu sabani sabon Sheikh Usaimin da Sheikh Albani Sheikh Albani a gurinsa ba za a ɗauki hoto ba sai dai a ɗauki murya shi yasa baya yarda a ɗauki hotonsa Sheikh Muhammad Nasir Jini Albani nake nufi za ga mafi yawa ba za ka ga hotonsa ba in dai ba irin hotuna na passport da wanda aka ɗauka bai sani ba amma mafi yawa sai dai ka gan shi ka ji muryarsa amma shan muhammad shan muhammad bin usaimin shi a fatoyinsa ya ce za a iya ɗaukan hoto ba irin wancan na sassaƙawa ba ne ba irin na zanawa ba ne ya faɗi wajen abubuwa guda shida da suka bambanta su to sai aka zo da wannan matsala aka shigo na yi bakin larabawa daga ƙasar saudiya sun zo masallaci na na masallacinmu na ansarus sunna za su yi wa'azi sai suka ce duk mai kyamara ya kashe a mai da shi audio su ba sa ɗaukar hoto muka ce to ku yan social media kowa ya kashe ya mai da shi audio suka gama laccar su suka ce su audio kaɗai suka yarda da shi a jimuriyar su amma ba su yarda ɗau hotonsu ba har na bidiyon ma suka ce su ba su yarda da shi wasu kuma su ce a'a wanda bamu yarda da shi ba wanda baya motsi amma mun yarda da mai yin motsi to ai shi mai yin motsi mara motsin ne guda dubu ɗari kaza shi yasa shi yake motsin ka gane mai motsin to mara motsin ne guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida shi mara motsin ne yake maimaituwa da yawa da yawa da yawa har yayi motsi so in kaga audio in kaga bidiyo na minti ɗaya watakila hoto ne guda kusan miliyan ɗaya mai da shi yake motsi suna kan mai bambanci tsakanin kwaya ɗaya da miliyan ɗaya wannan da yake motsin yawansa ne yasa yake motsawa ba su da bambanci wannan ɗin aka ta ɗauka aka ta ɗauka yayi yawa sai yake motsawa to dan an samu wannan matsala yanzu akan wannan wani zai zagi wani wannan ya ce shi abin da yadda da shi audio kadai ba za a yi hoto ba sai na larura wajen na larurar wani ya rage wani ya kara wani ya ce a iya na passport kadai wanda ya san ba zai shiga kasar kwa ba sai ya masa visa sai ya zo da passport sai ce ban da shi na jikin kuɗi ya fi karfin ka tunda babu kasar da aka wuge mahota a jikin kuɗinta na shugabanni a cikin ofisa ba yadda za ka yi da shi an ɗauke ka aiki dole a sa maka hoton shugaban ƙasa da na gwamna da na sarki a cikin ofis ɗinka in ka cire ma ka karya doka ce to banda wannan wani ce a ɗalibai fa da ake musu zane a makaranta suke koyan kimiyya ce banda wannan wani ce a'a in aka cire iyakai ko aka cire kafa in dai bai cika ba na'am babu komai to zaka ga a cikin irin littafai na koyar da ilimi sai kaga sun raba kan da za ku su dan yi zane kan ya dan rabu da gangar jikin su suka ce an yi haka babu komai saboda mas'ala ce khilafiya sabon abu ne za a iya riskar da shi da na da ko ba za a riskar da shi ba to wani sai ya ce ai sai ta faɗa ya ta zage-zage yana zagin wasu malamai akan saɓani akan wani to kaga wannan ai jahilcinsa ne cewa wannan saɓanin ba za ka iya kawo da shi ba har abada yanzu misali mutum ya saki matarsa tana cikin al'ada sakin ya yiwu in mutum ya saki matarsa tana al'ada sakin bai yiwu ba waye ya ce bai yiwu ba ibn usaimin waye ya ce ya yiwu albani da altafin su rubuta haka to yanzu in na ɗauki ka zo kai mun fatawa akara makalla na saki matata na san tana cin al'ada na sake ta ya hukuncin sakin sai ce baka kyauta ba kuma sakin ya yiwu na baka fatawa da abin da mazhaban malikiya take kai kuma abin da na Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani yake kai Sheikh Ibn Baz yake kai sun ce maka a bata saku ba saboda ai Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada kuma aka umarce shi ya mai da ita sai ta gama jinin ta kuma yin tsarki ta kuma yin tsarki sannan in zai sake ta ya sake ta to wani ya tambaye shi wannan sakin ka kirga shi a cikin saki ko baka kirga shi yace ban kirga ba to wanda ya dau wannan fito da wannan ya kamata a samu fada na'am kuma da a samu fada ba in kai mata ka saki uku a kalma ɗaya sakin yayu fatuwar imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad abu hanifa hakan sayyidina umar in ka saki mata ka saki uku a kalma ɗaya ɗaya ne ali bin abi talib abdullahi dan abbas waye waye cikin sahabbai har zuwa manyan malamai su ibn hazm al-andalusi su dawud az-zahiri su jamaluddin al-qasimi sheikh muhammad nasiruddin albani sheikh bin usaimin sheikh wane ne ga sunan ka lissafo su ɗaruruwa shaukani san'ani subul salami shaukani na al-awtari ibn hazm mahalla duka zubo su ga ibn taymiya ibn al-qayyim azadul ma'ad sai ka jero su su ma manyan malamai ne ga sunan ɗaruruwa sun ce ukun ɗaya ne waɗannan sun ce uku uku ne shi ke nan zana ba da wani fatuwa zai zagi wanda ya ɗauka wannan saboda haka matsaloli suna nan sun fi dubu wanda har duniya ta tashi ba za ta taɓa haɗuwa kan ƙwaya ɗaya saboda karatun ne zuwa haka sai dai kawai ka ɗauki ɗaya ka ba da dalilan da ka fi gamsuwa da ɗaya ka yi hukunci da shi in wani ya ɗau ɗayan nan babu ruwanka da shi ko da baka kan wannan fahimtar da wannan ra'ayin ba za ka hana ba saboda haka matsalar ta zuwa karatu suka ce ya fara a lokacin sahabbai ga misali biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku sallar la'asar sai kun kai katangar banu quraiza sai da asar ta musu a hanya sai suka tsaya wasu kai sallah suka ce mun fahimci daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam so yake mai gudu to ba mai gudun mun kai ba la'asar ta yi mu za mu sallah wasu ka ce mun fahimta daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko rana za ta faɗi ba za mu yi la'asar ba sai mun je inda yace mu je haka mu mun yi gaba ko ku tsaya ku yi sallar suka tsaya suka sa liman suka tada la'asar waɗanda suka gaba suka iya la'asar din sai da suka je inda annabi ya aike su alaihi salatu wasallam to yanzu an samu me fahimta daga nassi sahihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ga masa yace duk sun yi daidai da wanda suka tsaya suka yi sallah da wanda ba sallah suka kai sallah kowa yayi daidai saboda ga fati fahimta ce daga maganar ba saba annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba fahimta akai daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam haka akwai sihatun nassi akwai dilalatun nassi sihatun nassi mazhabobi ne dilalatun nass shi ma mazhabobi ne misali akwai hadisin da malam wane zai ce ya inganta malam wane ya ce bai inganta ba ba fa bai inganta bane ba kuma ya inganta bane a ijtihadin wancan ma wani ya tambaye ni yace mu akara maka laran nan naji a karatunka ka ce hadisin da yace ayi salatu tasbihi raka'a hudu kowace raka'a sa mata tasbihi 75 an samu tasbihi 300 kenan a cikin raka'a hudu kace ai sha biyar a tsaye ai goma a ruku an an dago ai goma kowace dai a ƙara saba'in da biyar to na ji wani malami ya ce wannan hadisin bai inganta ba na ce haka ne amma akwai malaman da ya dogara da su waɗanda suka ce ba su inganta ba ni ma akwai wanda na dogara da shi ya ce ya inganta in ka biyo layin malaman da ni na gamsu da ijtihadin su da bincikensu da ƙwarewarsu a ilimi tun da ai abin nan ne wato bincike ne bincike ne na ilimi sai in aka samu hadisi sihatu sanad adalatu rawi tamu zab adamu shuzuz adamu illa karkashin kowanne nan bincike ne sai wata ta tambayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da ya je kasar Pakistan yace masa akwai wani hadisi na ga Ibn Hajar Asqalani ya za'afa shi kuma na ga ibn kasir ya inganta shi ta tambaya albani wata mata ta albani ya ce kin san ilimin hadisi yadda ake da mazhabobi malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya zahiriya shi ma haka yake da mazhabobi wataƙila ma saɓani da ke ciki nasa ya ma fi yawa akan saɓani da ke ciki wajen fukahawo ita shi yasa idan mutum zai bincike akan rijal to ya tsaya a littattafan ibn hajar asqalani da littattafan imam zahabi saboda suna takaita maka sabanin da aka yi sai su fitan maka da khulasa na hukuncin da aka yi akan mutum in ka wuce su zaka tarar da sabanin yafi karfin abin da suka faɗa amma sun takaita maka ne saboda mai karatu haka yake akwai wanda suke ganin in an ce ahlus sunna ana nufin duk masu akan kauli daya kauli daya shine ahlus sunna to ahlus sunna suna da sabani akan matsaloli da dama kuma har abada ba za a haɗa kansu ba sai dai a ta tafiya haka a babu sunna din wasu ma fatawoyin sun shafi ma babin aƙida ne kuma akwai sabani a kansu misali mas'alar abin da ya shafi ganin Allah na annabi alaihi salatu wassalam kaga arwato daga Abdullahi dan Abbas kauli biyu ra'ahu bi aini fuadihi ra'ahu bi aini ra'si halaban ya inganta hadisin ra'aitu Allah sai dawo kasa sai ya ce bi fuadihi a cikin sahihul jami'u sagir nana Aisha kuma suke bai ga Allah ba la tudrikuhu al-absar wa hudrikuhu al-absar wa al-latiful khabir malamai suka zo sai kowa ya ɗauki wani ra'ayi daga ciki to yanzu dan wani ya ɗau wannan wani ya ɗau wannan ya ba da hujja ko ya ƙara hujja ko ya ƙara dalili tun da saɓanin nan tun daga zamanin sahabbai ya fara ba za ka zo ka ce sai dai ka ce wani ya fi wani ƙarfi ko wani dalilin wani ya fi wani amma ba za ka ce wanda yake tafiya kan wancan shi ba akan tafarkin suna ko ɓatacce ba ne irin wannan abubuwa ne masu zurfi abin da ya jawo kuka ga abu ya yi zafi abu uku ne na ɗaya su malaman da ba su ba junansu uzuri sai ɗalibai suka ga malamai suna zagin junansu sai suka taya su yanzu saɓani sai an yi zagi ba haka ba ne ga hujjoji na abinda malam wane ya faɗa Allah ya masa rama ya ji kansa ba haka ba ne ni a hujjoji na kaza kaza ne wannan sai ya kai ga zagi da cin mutunci da ƙage da sharri da zambo da kaza da kaza ba sai ya kai ba hatta ma wanda kuka saba da shi a usulid din bai kamata kai masa kai ko ma yahudawa da suka ce uzair dan Allah ne ko nasara da suka ce isa dan Allah ne Allah ce za a jayayya da su a sa hikima wajadilhum billati hiya ba hasan ba ahsan Allah ce ku ja'in ja da yahudi da nasara amma ku yi amfani da abin da ya fi kyau to da malamai suke zagin junansu a social media sai kowa ɗalibansa suke taya shi to sai ya zama ɗalibai da suka fahimci in ana faɗa tsakanin malamai sun fi samun followers to wani ko ba a yi faɗan ba shi sai ya haɗa faɗa sai ya zo ya ce akar makalla ya zo majalisin malam adam ce akar makalla ana da tambaya me kaza da ka faɗa sai ya rikodin sai tafi wajen mala adamu da koro sai fatawa in yaji sun saba sai ya kafe hotonka a nan ya kafe hotonsa a nan sai ya maka haka sai ya masa haka haka suke yi ko kenan kai kuma da ka gani sai ka- an maka haka haka sai ka harzuka shi kuma an masa haka shi kuma sai ya ji daɗi to daga nan sai ɗalibai su shiga sai a fara raji to ka ji sirrin abun yanzu da aka ce za a dinga ba mutane kuɗi in sun tara mutane a social media to sai mutane suke ga ba abin da yake tara followers irin ka ɗauko rigima ko ba ka da gaskiya ko ba daidai ba ne tun mutane suna batsa suna yin fitsara suna rashin kunya sai su ga mutane yanzu addini ya fi damun su ba su fi yin lakin da da trending a harka ba wani ma har gawayi ya dinga zuba kansa da ƙasa da siminti wani ma kwaba shi aka dinga a cikin siminti saboda ya trending wani yana lasan abin nan din akuya wani yana shan kwata wani yana nutso a cikin kwata don ya trending to sai mutane suka gano to su ko masu i- ɗaliban ilimi in ana zage-zage ana rigima sun fi su- an fi trending to shi yasa ko ba a yi faɗa ba wani ya kayi karatunka daban ya yi karatunsa daban bai san baka san ka yayi nasa ba baka san bai san kayi naka ba sai a ɗauko nakan a gutsuro sai a gutsuro nasan sai a haɗa wani ma in ya gaba ya karatun da za a faɗan ba sai ya je ya ƙirƙiri AI sai ya sa muryar wani sai ya haɗa shikenan sai ya ce wane ya zagi wane shikenan sai a fara aman wuta a tsakani to wasu lokutan malaman suke ba da kofa wataran ɗalibansu suke ba da kofa wataran kuma ba duka biyun ba ne don na gano lokacin da aka fara yin hoton sai a ɗauko hoton malam Ja'far sai a sa AI sai a runguma masa mace sai a ɗauko na malam Abubakar Gumi sai a runguma masa mace sai a ɗauko na Albani sai a runguma masa mace sai kai kuma a ɗauko na Shehu Ibrahim Kaula shi ma an runguma masa mace sai a ɗauko na Shehu wane ne sai ga an runguma masa mace sai na fahimci wannan abin ba 'yan izala da 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya suke yi ba ɗan ƙadiriya mai hankali ba zai zo ya ci mutuncin wani malami a rama akan malaminsa ba ɗan tijjaniya mai hankali ba zai ci mutuncin wani malami da baya ra'ayinsa ba ya san za a rama akan malaminsa ɗan izala mai hankali shi ma ba zai je ya wannan ba don ba da wannan ake da'awa ba to sai na fahimci wasu ne daban suke yin duka uku domin su likita abun idan aka saki na malaminka ka ji ciwo kai ma ka iya eh, wannan abun sai kai ma ka je kai wa malamin wani to kaga an haɗa ku rigima sannan wasu lokuta masu comment suna zagin malaman nan zaka ga ba ɗaliban duka malaman bane wasu ma ba musulmi bane da aka gano su za su shiga ƙasa su comment su dura ma wani ashariya dan wani shi ma ya rama akan wani sannan yanzu riga da yake kowa yana iya sa ta ba za ka iya cewa iya waɗannan ne 'yan tijaniya ga alamarsu ba iya waɗannan ne 'yan kadiriya ga ga alaƙarsu ba ga alamarsu ba iya waɗannan ne 'yan izala ga alam- ga alamarsu ba kowa zai iya cewa shi ɗan waɗannan ukun ne to sai kaga wani ya shiga rigar ɗaya daga cikin ukun nan maimakon abin ya tsaya a karatu da ilimi ai an daɗe ana rabi tsakanin malamai ko akan matsaloli na tauhidi ko matsaloli na sallah ko na azumi ko na tsarki ko na lahira ko na duniya an daɗe ana yi amma ba za ka cin mutunci ba sai dai zuba karatu abin da ka faɗa kuskure ne ta fuska arba'in fuska ta ɗaya kaza fuska ta biyu kaza fuska ta hudu kaza fuska ta biyar kaza yana iya na cewa hada Allah Allah ya nuna ma gaskiya Allah ya ma kaza haka zai masa raddi shi kuma ya gane ce eh abin na karatu ne to a rakon littattafai kai ma ka saba wa hadisi mai lamba ta kaza hadisin da kace bai in- ya inganta a cikin sa akwai wani wanan nan kuma akwai maganganu takwas a kansa wani ya ce kaza shi kuma karkashin sa akwai kaza wannan matsalar da ka faɗa shi kansa lafazin in ka koma littafin salahu kaza ya ce maka kaza haka ba da faɗan duk baya ƙara haka baya wuce haka faɗan duk tsabar karatu ne har ma su ɗalibai da in ana faɗa tsakanin malamai ma ƙara ilimi suke yi domin wani abin da malami ba a fusata shi ya sanar da ku ba in an taɓa shi ya dinga zubo karatu ya ce Allah sa a ƙara taɓa malam sau an taɓa shi karatu zai ta amansa ya rubuta yanzu irin musajala da aka yi tsakanin suyuɗi da sakawi manyan malamai ne suka haɗa a zamani guda masu ƙarfi almajiran suka haɗa su in an taɓa sakawi ya ce wannan ɓarawo ne yana sata littattafai a tashi a cire rigima a shigo nan da aka zo aka taɓa aini aka taɓa ibnu hajar duk malamai ne duk sun wa buhari sharhi duk zamanin sa ɗaya duk gurin sa ɗaya duk yankin su ɗaya sai wanda yace ka sace littafin ce ni ma na ka ɗiba kai almajiran ka sun ga karatu na suka ɗebo suka kawo maka wannan maganar na fara faɗa ka faɗa ba haka bane ni a guri kaza na ganta sai aka ta wannan aka kare lafiya karatu ne shi sa aka ce waɗannan abokan juna wanda suka taso a zamani guda suka cimbatsa da karatu har suka ma juna raddi ba a karɓar magana kowa akan kowa haka malamai suka ce da duk maganganun da suwidi ya faɗa a kansa kawai ba a karɓa ba imamu malik da mai sira ibn ishaqa ibn ishaqa yace ba imam malik akai ba asalin ku bayi ne ma shi kuma yace kai duje ne daga cikin dujalawa sai aka ce magana da imam malik ya faɗa akan ibn ishaqa ba za a karɓa ba magana da ibn ishaqa ya faɗa akan imam malik ba za a karɓa ba saboda ransu ne ya ɓaci malamai suka ce ku ban musu maganin su mu ci gaba da jin karatu haka kowane karni an ta samun wannan an ta samun wannan amma baya wuce abin fatan baki da sauransu to yanzu wannan zuwan social media da zuwan abin nan shi ya ƙara zaɓaɓɓaka abubuwa ɗalibai suke ta hura wuta tsakanin malamai suke ta kawo wannan saboda haka ko ma baka yi magana ba sai an yanko wata an haɗa ta an yi watan aka ga magana doguwa ce in aka yanki tsakiya za ta bada fa'ida yanzu wani aka tura masa wata magana ta sakan 29 ne akan makalla na ji wata lacca da kai na ce to turo min ita gani sai na ga sakan 29 ni kuma awa ɗaya rai da rabi to kai yanzu fi sabilin layi ina ka taɓa yin karatu a sakan 29 karatu kawai in tara mutane in yi sakan 29 ce assalamu ko assalamu alaikum na ta sakan 29 abin da za ka in kana son ka gane maganar na ko laccar da na yi ɗin ta awa ɗaya da rabi ka ji daga farko haka shi matsala ce ta mace idan kana da mata za ka yiwo amarya shin za ka iya haɗa su a gida ɗaya ko ba za ka haɗa su a gida ɗaya ba sai amarya ta yadda za a kawo ta gidan uwar gida ko sai uwar gida ta yadda za a kawo mata amarya haƙƙinsu ne ka haɗa su ko haƙƙinsu ne ka raba su ko haƙƙinka ne ka haɗa su ko haƙƙinka ne ka raba su waye mai haƙƙin haɗawar waye mai haƙƙin rabawar idan sun ce sai ka haɗa su kai kuma so kake ka raba su ko sai ka raba su kai kuma so kake ka haɗa su wa yake da haƙƙi tsakaninka da su amarya ta ce malam ka kawo min amarya ta cikin gidan nan dinga ganin me kuke yi ga ɗakinta ga nawa wanda na fahimci duk sanda ka tafi darasi sai ka biya dawo da ita kusa da ni kace an ki sai na raba ku to waye mai haƙƙin haƙƙin rabawa ne ko haƙƙin haɗawa ta ce ni ba za a haɗa mu ba in dai za ka yi amarya ka yi amarya ka amma ka kai ta wani guri gidanku daban ba na so ina ganin ta mafi kan kishiya kar ki ganta kar ta ganki kai kuma kace to ni kuma ba ne gida na ɗaki biyu ne kuma ɗaya za ki bata to wannan haƙƙin na waye to shine na kawo mazhabobin malamai duka akan waye yake da haƙƙin haɗawa yake da haƙƙin rabawa in suna rabe za ka iya haɗa su in suna haɗe za ka iya raba su asali ma sai ka umar ji shawararsu kafin ka haɗa su ko sai ka ji shawararsu kafin ka raba su ko ko za ka yi amfani da al'adar garin in ana haɗawa ka haɗa in ana rabawa ka raba din dai wannan dogon bayanin a katsina university ne wannan karatu yar abin nan sai kawai matarsa da yake tana son yayi amarya to ba ta son a kawo amarya gidan sai ta gutsire nan ta gutsire nan sai ta yanki inda nake cewa ba za ka haɗa su ba sai da haƙƙinsu sai ta gutsire nan ta gutsire nan ita tura masa ta ce gashi nan malam ya yi karatu shi kuma ba shi da wani gidan sai wannan cikin wannan gidan shi ne hankalinsa a tashe bugo min hakara makalla na ce mai faru wani karatu kai na ce turo min ji dan ne karatun da na yi da yawa shi ne turo sai na ji ina cewa ba za ka haɗa su ba sai tukunna uwar gida ta yadda domin haƙƙinta ne za a kawo mata baƙuwa a gaya mata ita yanke iyana nake masu to kana ji wannan karatun nawa ɗaya da rabi ne a karawa kalla asalin lacca ne akan kishi kishi ko sunan lacca kishi a musulun kishi mai kishi shine na karkasa kishin wajen kashi ashirin har da kishin jarirai da kishin ƙasa da kishin mata da kishin kai da kishin ƙasa da kishin al'umma da kishi kaza kaza na faɗi me ke kawo zafin kishi tsakanin mata shin haɗawa ne ke kawo kishi ko rabawa wasu ka haɗa su sai su kashe kansu wasu ka raba su kuma sai kullum sai an an nema a kashe ka dan wata in dai kuka rabin nan gani take duk sanda baka nan kana can ƙarar ta dinga jin motsinka kusa wata kuma ka haɗa sun wata mai tsokana ce sai ta ci kwalliya ta sa abin nan nan ta ɗauko abin tsire ta jefa a cikin shara ta ce jiya mun ci tsire wasu tsiran ma ba sa ci idan gobe ta zo a fusaci ta ci kwalaka ashe dan rashin mutunci wannan takardar da na gani da na ashe tsire kake shiga da shi ɗakin nan baka kawo sai ka yi pdp a can ka yi apc a can kana sa a zauna lafiya to saboda haka irin waɗannan abubuwa yanzu su ne suka fi tayar da komaɗa sai ka ga ana ta samun saɓani so ni a takaice ba zan iya bin duk abubuwan ba amma abin da nake so nuna mana dole ne mu dinga yin bincike in ba haka ba za mu dinga shiga haƙƙin mutane ba da haƙƙinsu ba fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin wata ran ina Saudiya ni ba ma san me ake ciki ba ashe an samu wani mutum mai kama da ni a Maiduguri kamar mu ɗaya ni da kaina na tsorata da na gan shi sai aka gayyace shi bikin abokinsa ana walima sai aka ce dan Allah ya taso ya dan taka rawa sai taso suka dan taka rawa sai wani ya gutsire ya ce ga malam daura yana cika rawa to kuma ni ne shugaban hizba sai aka dinga wasu mata suka ce kai ai malam ya burge mu kai shi sa muke son malam social malam ne kaga malam ya je biki da matarsa sun tiki rawa sun more da haka malamai suke ai da an zauna lafiya wasu wasu suka ce kai amma dai malam daura da kyauta kana malami ka shiga cikin jama'a fi sabilillah ka taka rawa har da wani juya matar na dawo daga dawafi na shigo daki kawai sai naga kiran Yusuf na BBC sai ce mu malam nace yace kana ina nace gani a Saudiya yake to ai nan gari an rikici wa akwai wani taro da kaje ne kuka dan tiki rawa da matar nace wani taro kuma ce wallahi ga wani ɗan kilif nan na ɗan sakanni yana yawo ce malam daura tikirawa tsakanin masu goyon bayan ka tikirawa yan duniya da kuma masu ganin masu zafin addini kuma suna gaya za ka kaje ka tikirawa da su subhanallah turo mun gani ya turo mun na kalli abin sai nika tsorata in ce ko tokoni ne ne ne ne nace to in ni ne a ina ne in ba ni bane kuma yanzu da wanda bayani zama mutane ga abu kamar ni lokacin da ya fusa AI din da ma bata zo balle ma a ce ko wannan sai wani ya kira ni daga Maiduguri ce ai ga wani nan a Maiduguri shi ya fito yana cewa wannan kilif din da gani shine a jiki ba malam bane dama duk inda ya shiga ana cewa ga kanin malam ga dan uwan malam ga waye ga wa irin suna nan da yawa sai na ce to yanzu ka gane bayani zan yi dai in ce ba ni bane mutane sun yarda ma ba sai ya ce to wallahi malam kai mun dan abin nan na minti ɗaya sai ka tura min tawasa ni kuma zan sa a labaran bbc to shine na yi masa bayani a wani kilif da yake yawo an ga wani mutum kamar ni yana tikar rawa to wallahi ba ni ba ne ban ma san shi ba na tura masa shi ne aka sa to irin waɗannan mutane allah allah ake yi a ji ɗan tsit ko a ji ɗan ƙirit shikenan kawai sai a da ba ni bane ma ba za a yaɗa ba amma tun da ya kama da ni to shikenan sai an yaɗa irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa mutum yana karatu sai ya yi taka tsantsan da lafazinsa sai ya yi taka tsantsan da bakinsa sai ya kula da lafazinsa sai kuma ana taskace duk karatun da kai a dinga taskacewa ana kiyayewa ana ajewa saboda irin wannan wani dan guntu ya fita sai a san yadda za a yanzu kwanan nan na je wani taro na permanent sakatarori da daraktoci duk manyan aikatu da suke ɗauke da manyan mukamai na gwamnati maza da mata sai aka yi taro a kaduna a katsina sai shi mai kula da taron wani profesa amin gusau shi amerika ya zauna shi yake shirya wannan tarurrukan ake kara wa ƙwararrun ma'aikata to sai aka ce to bai kamata kawai a yi ta bayani kamata duk sanda aka irin wani a gayyato malami kuma ya bada nasiha to sai a gayyato ne na je sai na bayani na minti goma sha biyar to sai mutane suka yi tambayoyi a ciya ko ta mata darakta ce babba a wata ma'aikata sai ta yi tambaya a kan hadisin da abubakar ta rawaito cewa mutane ba za su rabauta ba in sun jibintar da mata a kan harkarsu ita abinda take tambaya hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba shi kuma za ka ba da amsa an ce fahimus su'al fahimus sa'il fahimul waƙe fahamul zaman fahamul makan shi sa'il kashi uku ne akwai mutaraddid akwai inkari akwai ɗalabi in ka karanta ilimin fatawa ɗalabi inkari mutaraddid shi yasa ake da usulubul hakim wata ran zaka tambaye ni sai in baka amsar da ba ita ce ma tambayar ka ba wata ran zaka tambaye ni sai in baka amsar da tafi karfin tambayar ka wata ran zaka tambaye ni sai in baka amsa daidai da tambayar ka wata zaka tambaye ni sai in baka ƙasa da tambayar ka yas'alunaka anil ahilla zahirin wannan tambaya anil ahillati menene muke ganin wata yake farawa jariri wannan matsala ce ta falaki ta Allah ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj kaga amsar da aka bayar ita ce ya kamata su su tambaya mawaqitu lin-nas wal hajj ya fi damun ku ba ilimin falaki ba sai malamai suka ce wannan shi ake kira usulubul hakim wani ya ce ya rasulullah muna hawa jirgin ruwa muna ɗiban ruwa kaɗan in in tawadda'ana bihi atishna afa na tawadda bi ma'il bahar ai kama kawai sai ce na'am ko a sai ce huwa tsahuru ma'uhu alhillu maitatuhu kaga ya amsa masa bi aksara daga tambayarsa wani yace wani aiki yafi annabi yace sallah akan lokaci wani yace wani aiki yafi yace ka bi iyayenka wani yace wani aiki yafi yace ne jihadi fi sabilillah sai malamai suka ce ba tambaya ce ta bambanta ba kowa annabi ya kalle shi ya ga yaya yake sai ya bashi amsa daidai da shi sai ake ce akwai mutaraddid akwai inkari akwai dalabi a cikin masu tambaya sannan akwai fahawar su'al da aka danta sai na amsa tambayar da lazimin tambayar shine matsayin mata da aikin gwamnati da karatu da fita da sauransu wanda ita ce ita ce kwanduwar tambayarta ita bata san ba ce mata zan eh wannan hadisi Abi Bakar ya rawaito shi akwai shi a Bukhari akwai shi a Muslim akwai shi a Ibn Majah akwai Abu Dauda akwai riwaya kaza akwai riwaya kaza asalin hadisin Nana Aisha ce ta jagoranci sahabbai domin a fito da haƙƙin Sayyidina Usman sai wasu sahabbai suka ki shiga tawagarta shine dalilin da aka faɗa hadisin cewa manzo Allah ce ka a jagorantar da mace saboda Dalhatu da Zubair suna cikin tawagar Nana Aisha sai Abi Bakar ya ce ba zai shiga cikin tawagar Nana Aisha ba saboda ya ji manzo Allah ya ce kaza kaza ya faɗi ya faɗi wannan hadisi to sannan wannan hadisin akwai siha akwai dilala akwai kaza ita ba haƙƙin ta bane wannan haƙƙin malamai ne amma me mata suke so yanzu akwai abubuwa guda shida na farko mata sun fi maza yawa a yankuna da yawa na biyu duk mafi yawan manyan makarantu yanzu duk mafi yawan manyan makarantu in ka je za ka ga a kowane college a kowane school za ka tarar mata sun fi maza yawa za ga mata sun fi maza yawa ga wannan na uku mata suna ta karatu a arewacin najeriya suna ta zama daraktoci ne a ɓangaren aiki famanin sakatarori ne a ɓangaren siyasa ana ba su ministoci ana ba su kwamishinoni ana ba su daraktoci a makarantu ana ba su bc ana ba su abinan din bc a wasu ana ba su principal ana ba su headmaster ana ba su kaza suna ta rike makamai daban-daban daban-daban sannan kuma akwai masu shiga siyasa akwai wanda ba sa shiga siyasa akwai masu zaɓe akwai waɗanda ba sa zaɓe shi yasa da malam abubakar gube ya ce a shiga siyasa a shiga aikin gwamnati ai ba daban ya san akwai kuskure a ciki ba so yake a shiga a gyara kuskuren da yake ciki kuma in ba a shiga aikin 'yan sanda da soja da immigration duk da mara nan guda 24 idan musulmi suka ki shiga muka bawa waɗanda ba musulmi ba sai an waye gari wata rana an turo maka bodyguard ɗinka da zai tsaya a kanka kirista ne da bindiga a hannunsa shi sa mala bakar gumi ya mana hangen nesa lokacin ana gudu shiga aikin force ya ce a shiga saboda ya san nan gaba akwai abin da ya hango a ilimin da Allah ya bashi cewa idan musulmi ba su shiga ba za su yi nadama ya ce a shiga siyasa ana gudun siyasa ana kyamata ana ga abubuwan da yake a marasa kyau a siyasa ya ce duk da haka a shiga aka ce malam in ana zaɓe ga musulmi ga kirista ana zaɓe sai muka ga in mun tafi sallah za a jefa wa wancan ya ci yanzu sai ce ku jinkirta sallah ku yi zaben wanda ake cewa malam ya ce siyasa ta fi sallah aka yi masa shari ya hango cewa in ba ku da shugabanci wata ran sai an hana ku sallar masallacin ma sai an rushe musulmin ma sai an kashe sai gashi da ramu mu je ko ina ba akwai yankunan da akwai masallatan da an daina sallah ciki akwai yankunan da mai sallah bai sai shiga ba kuma shugabanci ne ya jawo akwai guraren da baka isa ka je ba to irin waɗannan abubuwan ake hangowa sai a duba abin da ya kamata shugabancin nan sai malamai suka kasa shi biyu suka ce akwai shugabanci na zartawa kamar shugaban ƙasa kamar gwamna wannan irin waɗannan su wannan hadisin yake nufi kuma matar da su rum ɗin suka naɗa shugaba ce ta al'umman baki ɗaya kuma wannan ita na Aisha ba shugabanci take na gaba ɗaya ba ta fito ne neman jinin sayyidina Usman da aka kashe su da haka sai sai aka faɗi wannan hadisi sai malamai suka ce to ɗayan uku ne ko ya zama wannan hadisin malaman farko suka ce ai ma ya ci karo da aya alkur'ani saboda ai na na bilkisu ta yi shugabanci a lokacin sayidina a lokacin annabi suleiman kuma har aka gama kissata ba faɗi cewa ta sauka daga shugabancin ba ko an faɗi laifinta na shugabanci iya kafircinta aka faɗa da ta musulunta ba faɗi cewa ta sauka ko ta ci gaba ba waɗannan ba ma tare da su na biyu abin da ya saba ma tare da su shine ba karo tsakanin ayar da hadisi na biyu suka ce wannan hadisin ya hana mace in ba a gida ba komai mace ba za ta yi ba da haka duk principal principal na makarantu a sauke su duk headmaster headmaster na primary a sauke su duk kwamishinoni da ministoci da duk wani abu da mace za ta yi kada a kuskura a bata saboda kowane irin shugabanci kar ta yi sai malamai na suka ce a akwai shugabancin da za ta yi akwai wanda ba za ta yi ba to ni wannan shine ra'ayina na tsakiyar akwai shugabancin da za a ba mace akwai wanda ba za a ba ta ba akwai wanda ya kamata ta yi akwai wanda bai kamata ta yi ba wanda ya shafe su harkoki ne na mata ai matan ya kamata a saka ko harkokin da ya shafi maza mazan ya kamata a saka inda mata suke da kwarewa za su ba da gudunmawa a saka su ba da gudunmawa amma zama gwamna ko zama shugaban kasa ai in aka ce mace ta zama gwamna to ba zawara ce ko budurwa ko mata aure an ce ta zama shugaban ƙasa ba zaura ce ko budurwa ko mata aure idan mata aure ce shi mijinta ya sunansa an ce wa kowane gwamna a jiharsa shine executive shine chief security to mijinta fa shine first man first man first lady da first man in kuma ba zawara ce gwamnanku so ne zo ce yana santa da aure ya zo zance wajen gwamna to wulaƙanta ku yayi ko girmama ku yayi in budurwa ce gwamnati taku misali bata taɓa yin aure ba wani dama budurwa wani ce kaga zai sha kwangila kuma an dinga layi masu neman aure sun dinga layi a jihar ku wannan wallahi excellency ke nake so in ba ka wajen faɗa rijiya abu ma wasa ne zama ita ko mace tana da tausayi mulki kuma yana buƙatar wata ran sai ka ɓatare sai ka sha kunu sai ka jajirce ita tana da rahama sosai tana da abubuwa da yawa waɗanda din na jin kai ne na tausayi ne na reno ne na kaza ne ba rauni ba ne wannan an bata wannan ne don ta yi aikin renon yara idan ta zama ta ce shugaba ba za ta iya yanke ma wani ɓarawan ma hukunci ba ba ta iya zartar da wani ba shi sa malamai suka ce executive power ba a ba mace amma ta zama taimakiya bangaren kwamishina ce ta lafiya kwamishina ce ta education minista ce ta education minista ce ta lafiya da sauran irin waɗannan waɗannan abubuwan ba za a hana mata yin su ba in kana son ka gane wannan ka duba tahrirul mar'a mujalladi hudu ne duk wani hadisi da mace ta fito a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana bukhari ko yana muslim ko muttafaqun alai ko rawahu abu dauda sai dai tattaro shi gabaki ɗaya ya faɗi yadda mata suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan ka faɗi wannan mai lewa kai wale in kana da ra'ayin ka ayi ba sai kai ta faɗa ba wanda suka yarda su bi ka in kana da ra'ayin a yi duka ba sai kai ta faɗa ba in kana da ra'ayin a tace a ba wani a ba wani yanzu wannan matsala ce irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa dole ba za ka daina faɗar ra'ayinka ko fahimtar ka kan abu ba kuma dole a fahimtar da mutane su fahimci matsalolin saɓani ba za su ƙare ba matsalolin ittifaki ba za su ƙare ba haka za a yi ta karatun haka za a ta yi in baka gane ba ka tambayi mutum in baka in baka yadda ba ka ɗau wani ra'ayin ko ba haka ake ba to wannan abin muka ci gaba da yinsa insha Allah kai hakuri to za a ci gaba da amfana da malanta amma ba ina nufin fa matsalar ta zo karshe ba wannan lacce ta ma wani sai mata raddi so da abin ba karewa zai yi ba so da aka ku buɗe kunnen ku ku ji kowane irin saɓani abinda ake so kai malami ka zama mai walwatacciyar zuciya da za ka karɓi mai sanka karɓi mai ƙinka karɓi mai sukanka ka karɓi mai yadda da kai ka karɓi kowa kar ka sa zagi ko cin mutunci ko faɗa a cikin karatunka ka dinga wayar da kan mutane ka faɗi ra'ayinka da jarumta da hujja da dalili kuma in ka gano kuskure ka janye ma gano kuskure ba ka ci gaba da tafiya akan ra'ayinka to muna fata Allah ya haɗa kanmu a tafarki madaidaici Allah ya yafe mana kurakuranmu tsakanin ɗalibai da malamai Allah ya kawo fahimtar juna saɓanin da ake samu tsakanin kowace ƙungiya saɓani ya yawa yanzu a izala da izala akwai saɓani salafiya da salafiya akwai saɓani ɗariƙa da ɗariƙa tijjaniya da tijjaniya a ciki akwai saɓani da rarrabuwar kai ƙadiriya da ƙadiriya akwai saɓani da rarrabuwar kai izala da izala akwai saɓani da rarrabuwar kai salafiya da salafiya akwai saɓani da rarrabuwar kai ƙala ƙato da ƙala ƙato akwai saɓani da rarrabuwar kai wallahi in da saba da kake so ka kauce sai dai ka daina yi gaba daya in dai abu zai zama akwai mutum uku a cikin hudu wata ran sai an sake rabuwa abin da ake so shine ka gane ka bi Allah da manzonsa ka bi gaskiya kuma gaskiyar nan kakkai mata kungiya kakkai mata mazhaba kakkai mata guri ta yayiwa gaskiya ta fito daga wanda ba dan kungiyar ku bane ƙarya ta fito daga wanda yake dan kungiyar ku ne to in gaskiya kake so kowa ya faɗe ta ka ɗauka idan rashin gaskiya kake ki ko ya faɗe ta ka kyamace ta to in kai haka insha Allah za ka rayu tare da mutunci da girmamawa da ƙaunar juna abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum
sai kuma wani ne neman izini cewa tafsirin malam daga shekara ta dubu biyu da sha shida zuwa dubu ashirin da biyar yana neman izini zai rubuce shi maimakon audio yana neman malam ba shi
to yanzu ya sami shugaba ko ka zo ka samu shugaba sai a ga ta yaya za ka yi rubutun dama shi in za ka yi farko ka kwafe komai ko tare ne ka rubuta in ka gama kwafewa kaf to sai kuma a zo a ga menene ya dace ya shiga ciki me ya kamata a cire to kaga wannan sai an nemi wanda zai taimaka ma to ka zo ka samu shugaba ina sa ko wanda ya fara wannan in ya so sai a ga yadda za a yi insha Allah
to saboda lokaci kawai sai dai malam ya hada da addu'a gaba ɗaya sai ku tashi insha Allah to musan bakin mu ko akwai wanda zai to sun ce saboda muna da wani program so addu'a za mu yi wa ƴan uwanmu gaba ɗaya Allah muna roƙon sa da afuwarsa da gafararsa da jin kansa da rahamarsa da yafiyarsa da yake Allah ya yafe mana Allah muna roƙon ka ba mu mai amfani ka ba mu rayuwa mai amfani ka sa mu rayu cikin aminci cikin daraja cikin kima Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka raba mu da ilimi na jayayya da musu da faɗa da tashin hankali da rigima Allah ka sa mu zama alheri gare mu da ƙasar mu da al'ummar mu da iyalin mu Allah muna roƙon ka ba mu lafiya ka zamu zaman lafiya hare-hare da ake kaiwa akan makarantu ake ɗeba yara 'yan mata Allah ka mana ƙarshen wani abu wanda aka ɗebe duka da musulmi da wanda musulmi da Allah ka fito da su masu yin aikin nan musulmi da kuma musulmi ba ne ko ma mai wacce kuna gida gare su Allah kai mana magani Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ba ta lafiya ka ba ta zaman lafiya shugabannin mu Allah ka tusa musu adalci ka tusa musu rahama ka tusa musu gaskiya ka tusa musu hakuri ka tusa musu tausayi cikin zukatan wato cikin zukatan su game da talakawan Najeriya Allah ka ba su iko su aiwatar da abin da zai zama alheri gare mu da kasar mu da addinin mu da al'umma baki daya kasashe da suke tabata mu cewa ana fada ana kashe kiristoci ana shari'ar musulunci ana kaza Allah ta'ala muna roƙonka ka fahimta da su fahimci duk waɗannan labaran mafi yawan su na ƙarya ne kuma muna kira ga waɗanda Allah ya ba su ƙwarewa ya ba su baki ya ba su ƙwarewa wajen rubutu su yawaita rubutu akan abubuwan da yake faruwa domin gaskiya mu ba ma rubutu ne mu ba ma rubuta abin da ke faruwa su kuma abokan zaman mu ko mutum ɗaya ya mutu sai su rubuta sunansa da garinsu da genotype ɗinsa da tarihinsa da abin da ya faru in ce su kawo za su kawo ko kuma sai mutum dubu su mutu sai mu jana'iza mu binne su an ce labarin mutum dubun nan da sunansa da abin da ya kashe su da report ɗinsu na likita duk ba mu da shi lokacin da Allah ya ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam bayan abin da ya faru ya faru an zo za a binne shi sai Professor Brodo ya ce ina report na medical report aka ce ba medical report bai ce dole sai an yi medical report ce yanzu watakila wanda ya masa wannan abin ya bayyana da me za ku gabatar da shi a kotu ku nemi haƙƙin dole muka yadda bayan an masa wanka an sa masa likafani aka sake mai da shi asibiti sai da aka ja kai wannan medical report din kafin a jana'iza saboda muwaye in dan uwanka aka harbe shi ka je ka nemo sunansa da hotonsa da lambarsa da genotype ɗinsa da dna duk wani labarin da ya shafe shi ka rubuta ka aje ranar da aka ce kowa ya fito da ɗan uwansa da ya rasu za mu iya tattarowa ga baki ɗaya mu kawo kuma janu report wanda za a iya haɗawa a ga irin barnar da ake mana da sunan musulunci amma waɗannan abubuwa ba ma rubutawa su kuma suna rubutawa in suka kai duniya su na su bidiyo su tura mu ba ma bidiyo mu tura to shi yasa kullum su waɗancan suna ganin nasu ne ba sa ganin namu in an kashe mana dubu an kashe musu ɗari sai su rubuta rahoton ɗarin nan su kai tun da dubun ai ba nasu bane za su kai na dubun shi yasa na ɗarin za su kai tun da ɗarin ne nasu mu kuma dubun nama ba mu rubuta ba to su can sai suka kalli ɗarin nan ba su ji an kashe dubu ba amma sun ji an kashe ɗari to sai su fitar da rahoto cewa an kashe waɗanda ba su mutum ɗari mu ko mun ga an kashe musulmi dubu kafin a kashe waɗanda ba musulmi guda ɗari amma dubun babu rubutu ba rahoto ba a gabatar da shi a ko'ina ba a duniya ko a taron da ake na duniya ba wanda yake zuwa ba ta shi yasa muke wa wato bakarci addu'a Dr. Bakarci muke masa addu'a saboda duk irin waɗannan abubuwan zaka ga shi yake kokarin binciko shi yake ga wa duniya kullun bayanansa zaka gan ana yi an ce ana kaza arewacin Najeriya ce ba haka bane ku kawo dalili wani fa yana kudu bai taba zuwa arewa ba sai ce wai da mun fito daga masallaci mun diga muke dauka dinda muka mu da kirista mu kashe shi kuma ƙarya yake ba wani da aka yi haka duka kiristan na mun ba su haya makotan mu ne muna tare da su muna ciniki muna siye muna siyawa to sai mun yi ta addu'a ko mun yi ta rubutu mun yi ta aiki Allah ya kare musulunci ya kare musulmi duk wani mai mugun nufi a kanmu da musuluncin mu da addinin mu da ƙasar mu da yankin mu ya Allah kaka bashi dama kowace iri matsalar da muke ciki ma Allah ka fitar da mu Allah kaka karo mana wata sabuwa wadda muke ciki ma Allah ka fitar da mu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وصل وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه